من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله yau muna sha tara a sha takwas nake cewa ko da watan juma'a al-akhira hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1446 inda ya dace da sha tara ga watan sha biyu shekara ta 2024 wannan shine karatunmu na 20 ne ko a cikin littafin jalawul afham fi fadli salati wa salami على خير الأنام صلى الله عليه وسلم ما لن يسيته فلنرجع ورمكوما إلى ما جرى الكلام بسببه يزوى قابن مغنى تقدان سبود إتاء ونقول سيمتي والميم إتميم ودتك تشين اللهم harfin shafahiyun harafi ne na leko ma'ana harafi ne wurin fitar shi daga cikin bakin mutum yana fitawa ne ta leko ya jima'un na bihi mai faɗin wannan harafin na mim yana tattara shafatai leban shi guda biyu lokacin da za a yi faɗin mim to sai ya gama leban shi guda biyu da ka faɗi mimu za ka ji laɓanka suna gamuwa. Mim, ma, mu, mi, am. In dai harafin mimu zai fitowa daga cikin bakinka, to sai laɓanka guda biyu sun gami. Da saboda haka, shi harafi ne shafahiyyun, harafi ne ɗan lemu, ma'ana ta lemu yake hita. Muna ganewa ko? Banda shi wani harafi ke hita ta lemu. ba da kuma mi da fa fa duk suna ita ne ta lebu fa ba ma duk wurin ita su lebu ne kowane harafi da muke gani bakinka ne ke faɗin shafi wani tanan yake fitarwa tanan gabanka wani tanan wani tanan wani tanan wani tanan wani tanan wurare dai ga sunan duk daga baki ne suke fitowa kako wanda ya tashi fita ta bakin to nan in baki ya wada to dole sai lamba sun gabu to daga ciki akwai mimu shine malam yace wal mimu harfun shafahiyyun ita mimun arabi ce taliqu yajma'u an-nafiqu bihi shafatayhi mai faɗin mimin yana hada yana tattara labban shi guda biyu wa wada'atku al-arab to larabawa sai suka aje wannan harafi alaman domin ya zamanto alama ce alal jam'i akan abin nan jam'i da yawa muna ganewa ku kamar yanda wurin wadin shi sai ka gama labbanka to kuma shi da kanshi yana yin nuni a kan jami in za a yin jami da larabci to sai ka gami sai ka gami mun wurin kuma wannan ya samu asali ne daga mi gamuwan labba ɗin jami'in labba da za ka yi lokacin da za ka faɗi mimun to shi ya samu asalin kuma ake jami'in taron jama'a da shi wannan harafi dama can mala ya ce akwai alaƙa tsakanin lafazi da ni da ma'ana da yawa ana ana hangan lafazi da ma'ana akwai alaƙa mai ƙwari tsakanin su mai ƙarfi fa qalu lil wahidi to laraba sai su ce ma mutum ɗaya anta sai su ce mashi kai fa idza jawazuhu idan suka ƙetara shi ilal jam'i zuwa jam'i da yawa Kalu sai su ce antum ku kaga an ta ne asalin kalmar an ta ne sai aka kara mata mi memun karshe sai a ce tum an tum kaga ya nuna da yawa kenan ko akalla mutum uku fa qalu innakum antumuz zalimun antum wa aba'ukum alaqadamun wa qalu lil wahidi sai su ce ma mutum ɗaya alghaibi wanda ba ya nan huwa shi shi yace kaza muna gane ku fa idza jawazuhu idan suka ketara shi ila aljam'i zuwa taro da yawa qalu sai su ce hum aga dai huwa din dai ne ma saboda yazo jami'i sai a sa mai mimin karshe a ce um muna fahimta ko wa kadhalika fil muttasili haka nan ma a cikin bamirin da yake muttasili lamiri wanda yake hade da kalma yaquluna suna cewa darabta ka ba da kashi ka yi bugu kai kadai kenan anta ko wa darabtum in kuma da yawa ne ku kai bugu sai su ce darabtum wa iyyaka kuma mutum ɗaya ne sai a ce iyyaka wa iyyakum da yawa kuma sai a ce iyyakum kaga an zo da mi an zo da mi wadda take nuna jama'a wa iyyahu shi kadai wa iyahun su da yawa ke kaga iya din da yace amma saboda suna da yasa ya ce hum wa nabairuhu abin da ya kama da shi nahu kamar bihi da shi wa bihim da su haka ne ko bika da kai bikum da ku wa yaquluna lishay'il azraq suna ce ma abin da yake bulani mun gane ko azraku sai su ce mai bula fa idza shtaddat zurqatuhu idan bulan shi yayi tsanani bulan yayi tsanani wastahkamat kuma bulan ta tabbata lalle bula din ce ba mai haske ba bulan ne sosai bula ful qalu sai su ce zurqun zurku ne sai su kara mai mi mimu kamar yadda can baya mun faɗi shi wa yaquluna lil kabir al isti suna ce ma mutunan da yake da katon kugu al isti shine kugun mutum bayan mutum to wanda yake da babban kugu babban baya sai su ce mai suthum sut hum wannan babban ƙugu ke gare shi duk kaga suna zuwa da mi suna zuwa da mimin ne wadda take nuna girman abu ko kuma yawan abu haka malam yace wata ammalil alfaba kadiba lafuzza ka gani ka lura da su allati fiha almimu lafuzza waɗanda mimun ke cikin su kaifa tajidul jam'a yaya za ka samun jam'i ma'aƙudan biha an ƙulla shi da ita. Mitlu, lamma shai'a ya lummuhu, lamma shai'a ya tattara abu, ya lummuhu yana tattara shi. Iza jama'ahu idan ya tattara abu sai ya amfani da wannan kalma, lamma ya lummu. lamba kaga akwai mai ciki yawwa yalummu yawwa idan jama'u idan ya tattara ku haka ba an ka hada da mutum kana iya cewa lammaitu bihi ko lammaitu fihi yawwa cikin larabci da akwai wannan na gamu da shi saboda ka gamu kun yi artabu da shi fuska da fuska muna ganewa yawa sai dai galibi wannan da larabcin gargajiya ake yi shi ba da larabci fasaha ba larabcin gargajiya broken da galibi ba a cika rubuta shi ba aka yana ma lammai na fiyu lammai na fiyu fihu ba fihi ba fihu kuma larabci ne mai kyau ya dai nisa ne fihu ai daidai ne amma ba saba da shi ba wa minu daga ciki lamma Allahu sha'akahu lamma Allahu sha'akahu Allah ya tattara bai abin da ya watse a cikin shi إلي لما الله لما جمع أي جمع ما تفرق الله تعالى يا تتلد أبن دي وواتي من أموري تقال أمرش mutum rayuwar shi gaba dai ta ta rikici ba makama nan harkoki sun tsaya nan yara sun kama gaban su iyali ma sun ce ba su zama to sai Allah ta'ala ya tausaya ma mutum sai ya tattara mai abinda mutane suka iyalinka suka guje ka saboda shi sai su dawo. Idan wanda ya ce ai harkoki sun dawo sai tattaro kayan shi ya dawo. Wani yana Legas, wani yana Libya, wani ai yanzu motoci ma gare na hawa duk sai a dawo gida. Sai a ce lamma Allahu sha'akan Allah ya tattara wa mutum da abin da ya wace. Gida da ya wace an barka kai kadai. Sai wata tsohon matarka ya amana take ita ba inda za ta tana nan to kaga yanzu ni duk wanda ya dawo to ita ce mai gidan shi kuma da abin da ta ce shi kenan ya zauna inda ita bata guje ka ba yawwa ka zama mijin ta ce kenan da abin da za sai ka ce a ji a tambayi hajiya wadda ta rike ma alkawari kowa ya gudu wa minhu qawluhu yana daga cikin maganar laraba da suke cewa darul lamuma darul gida lamuma wadda take bi tattarawa ai talummun nasa wa tajma'uhum tana tattara mutane tana hade su wuri guda daya kamar gida da kowa ke zuwa ya shiga ciki to sai a ce darul lamuma muna gane ku wa minhu yana daga cikin shi aklan lamma aklan lamma wa takuluna turatha aklan lamma kuna cin dukiya ci wanda yake mai tattarawa ko dai lamma yana daukar ma'anar kasra kuma yana daukar ma'anar aljam to malai yace ja fi tafsiriya ya zo a cikin tafsirin wata kuluna turata aklan lamba ya kulu nasibahu mutum zai canja raban shi gadan shi ya canye shi wa nasiba sahibi kuma ya canja raban abokin shi gado ne aka raba sai aka hada ka da kannanka saboda ka da raka ya kare sai su ma nasu kabi su kana tawawa shi ba kaga aka lallamba kenan ka ka hada naka da nasu duka kace wa asluhu min al-laban aslun wannan kalma an dauko ta ne daga laban wa huwa al-jam'u shine tattarawa kama yuqalu kamar yadda ake cewa laffahu yaluffuhu ya nade shi yana nade shi ya tattara shi yana tattara shi nadewa shine abin nan laffu shine ka nade abu kamar yadda zaka nade takarda ko kuma za ka naɗe kayanka yauwa ka goge suka zange naɗewa kana gogewa to laffa kenan yasa da larabci kwana ma ake ce mata laffa wa minu daga ciki alamma bishai alamma bishai ya haɗu da abu ya tattara abu idan qaraba al-ijtima'a bihi idan ya kusa tattaruwa da wannan abu idan mutum ya kusa kaiwa ga abu ya haɗu da shi sai a ce lamma shay'a ko lamma bi shay wal usula ilayhi idan kuma ya kusa kaiwa ya zuwa gare shi to sai amfani da wannan kalma kaga dai cikin ta akwai jami'i ko wa minhu yana daga cikin shi allamamu alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa al-lamama tu'allamamu wa huwa muqarabatu al-ijtima'i bil kaba'ir shine kusantar gamuwa da ainihi ababen da suke manya-manyan laifuffuka ne wa minhu al-mulimma na daga cikin mulimma musiba Allah ya raba mu da ita wa hiya nazilatu allati tusibu al-abda ita ce musibar da ke samun bawa ta sauka ga bawa to ana ce mata mulimma ma'ana musibatun mulimma ana ne al-musibatul jami'a musibar da ta zo ta tattara mutum gaba daya ta ko ina Allah ya kare mu da irin ta wa minhu lamma ko limma yana daga cikin al-limmatu wa hiya sharu alladhi qad ishtaba shi ne gashin da ya riga ya tattare ga kan mutum, wata kallasa, sa'an kuma ya yi sauko hatta jawaza har ya tsallake shahmatal uzur, fatar kunne. Kuma irin gashin tura da larabawa, za ga gashin sai ya sauko nan a ya rufe masu kunne. Isin zan ƙi jayewa ko sai an aske shi. Mu kuma nama da yadda ya kasan ba ya sai dai tashi tsaye haka. bai warwa sai kai ka kwantar da shi kuma ko ka kwantar da shi ma bayan haka amma suna su zaka ga ya san ko har ga baya in ba da suna askewa ba har har ga kogon su sai ya kai yasa na matan su ke sabga sosai tun da shi ba aske shi to wannan gashin wanda in ya sauko ga kanka har sai ya rufe ma fatin kulluwa shi ake ce ma'allin ma kaga shi ma ma'anar shi ne shi ne mai tattaruwa yawwa shi ne irin wanda aka ce manzo Allah yana da shi sallallahu alaihi wasallam wa min daga cikin shi tamma shay wa ma tasarrafu minha tamma cikan abu da abinda ya fito daga kalmar tamma shine yatimmu yukimmuna tamam dukkan shi yana nuna mijami kenan saboda cika ne wa minu daga ciki badru timmi watan cika badru at-timmi yaushe wata yake cika ya haske fes ka ganshi abin sha'awa gari ya yi kyau yaushe a yaushe sha uku, sha hudu, sha biyar, sha shida, sha bakwai, alkawarin farin wata kwana goma sha bakwai, haka ba haushe ke kuma haka nan ne, haka mawaƙi ma ya faɗa, Hassan Garba, alkawarin farin wata kwana goma sha bakwai, cikin waƙa shi baka-baka mai kamar rubutu. Baduruttin ne, Baduruttin To Badr tim shine cikan wata. Badr shine wata yana da suna, yana hilal ana ce mai wata ana ce mai kama. Hilal shine jinjiri wanda ba kowa ke ganin shi ba. Sai mai lafiyayyen idan sabon wata jinjiri ke ne salunaka ainil ahilla. Yawwa. To akwai kuma kama shine in ya wuce haka nan. idan kuma ya kai idan ya kai sha uku ya fito ga hili watan shida ga kwallon nan ga yanin ya bayyana duka ya ce mai badru ko kuma laraba suna ƙara siffanta shi da cewa tim badru tim badru tamam cikan wata idan kamula idan ya cika ya cika da haske wasu kama nuru kuma hasken shi ya tattaro wuri guda ɗaya kuma yana hasko duniya to sai a kira shi da wannan sunan wa minu daga ciki at-tawam at-tawam tawai abaici ko kuma ba tawai tawai tawam ne sai ake ce mishi ɗan biyu daya bata ce taguwa to attawab lilwaladai ne ga ‘ya'ya biyu, sai a ce masu mi a tau amani. Tami aini fi baknin ciki guda, wanda wani ce masu hasa da shi. Kuna ganewa ku? To da larabci ce masu ake a tau'am ko a tomu. biyun kuma a ce masu ko attau'amani ko kuma attaimani attaimani taimani dai da attom wato abin nan ne galgaji galgaliya ce ta larabci fusa shi ne ne attau'amu attau'amani mara da galgaliya ana cewa taimani su da waya ka ji an ce tau'amani taimani suke cewa ko in ɗaya kuma su ce ba su cewa tau'am sai su ce attom to muna da wani malami da ya koyar da mu usulul fiqh sunan shi Salih at-Tawb Salih Batagwai babban malami ne ya san usulul fiqh kaman shi kaman shi ya tsara ilimin muna koya maka shi wa minhu al-umm daga cikin shi akwai al-umm daga cikin kalma akwai kalma al-umm me al-umm mahaifiya ko uwa wa amma shay'a ko wa ummu shay'i asluhu idan aka ce ummu shay hada ummu shay wannan shine ummu shay uwan abu ana nufin asluhu aslin shi alladhi tafarra minhu wanda daga wannan aslin ne ya fito wa huwa aljami'u lahu kenan shi aslin shine mai tattarawa ga abin wa bihi da wannan ne summiyat makkatu ummul qura aka kira maka da sunan ummul qura ummul qurani wa fi ummul qura nazalat ummul qura babban gari mana matattarar duniya gaba daya ba komai yasa Allah ya kira ta da wannan sunan ba yanzu babu garin duniya da yake tattara mutane irin na makka duk duniya babu wannan garin ɗaya daga cikin sirrin kenan duk duniya babu wani gari wanda zaka ga 'yan ƙasashe a lokaci ɗaya sun taru sun fi ƙasa hamsin sai maka kuma duk ta dauke su kuma sun je ne saboda Allah sun je ne su yi ibada babu garin da yake ɗaukar irin wannan mutane Amerika tana ɗaukar ƙasashe da yawa amma ba lokaci ɗaya ba wannan ya fita wannan amma wannan lokaci ɗaya za mu haɗuwa kaga mutane kala-kala kaga wasu zinduma-zinduma kaga wasu daidai da kai kaga wasu kumbura-kumbura kaga wasu sirara kaga wasu 'yan ƙanana ba kabrin kuma ba tsawo kaga al'adu daban-daban duka Allah ya tara maka suri ɗaya kaga wani zai zai zai kabre ka ba ruwan shi ko haƙuri ba ya baka wani kuma sai ya tsaya ba ka hakuri da Allah ya hakuri wani kuma kawai da ya ganka ka sha bamban da lauyi sai ya tsaya ki daga wata ƙasa kake ya koma gefe ku yi hira ku yi hira ku yi hira ya ɗauki adres ɗinka ya kai ma ka bashi haka kuma in ya je ƙasar su in kai baka kira ba sai ya kira ka yaya ka je garin kula aya in Allah ya sa kana fahimta Hausa wani kai ko ba ka jin yaren shi sai ya zanna da kai yana ma gwaranci kawai ka burge shi daga ina kake baka san me yake faɗi ba kana Nijar, Nijar. Shi kuma da yaren shi yana ce mai daɗin Nijar, kana baka sana za ka wada mai ba. To, in ba maka ba babu inda ke tattara mutane. Lokaci ɗaya, shi yasa ta zama ummul Qur'an. Wal Fatiha kuma Fatiha ana kiranta da ummul Qur'an, uwa al-Qur'ani. asalin Qur'ani tushen Qur'ani wallahu al-mahfuz ummul kitab lawul mahfuz kuma ana kiran shi da ummul kitab kaga dai yana nuna tattarawa kenan ko ummul qura ta tattaro mutane gaba daya fatiha ta tattaro ma'anonin qur'ani gaba daya duk ma'anonin qur'ani suna cikin suratul fatiha duka suratul fatiha akwai tauhidi ciki akwai sunayen Allah, akwai sifofin Allah ciki, akwai imani da Allah ciki, akwai imani da mala'ikun Allah ciki imani da annabawa da manzanni akwai da'a ga Allah da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akwai sallah ciki akwai zakka ciki akwai hajji ciki akwai azumi duk abin da ka sani akwai biyayya ga uwaye cikin suratul fatiha amma mai idan fara ko ya diba ba ya gani sai mai manyan idan duk abin da ka sani qur'ani yana magana cikin suratul fatiha akwai shi wani malami ya taba wata ɗaya na azumi yana fassarar ta bai kare ba har azumi ya kare har aka yi wata ɗaya ba kare fassarar ta ba suratul fatiha sayyidina ali ma radiyallahu anhu ya ce in ya so sai ya mata fassarar da in ya fassara aka rubuta littattafan da ya fassara jiki bai dauka suratul fatiha ita kadai to littafi nawa za a yi wanda jiki ba ya dauka to saboda haka suratul fatiha ana kiranta da ummul qur'an saboda duk ta tattaro gaba daya lawal mahfuz ko ummul kitabi saboda komai akwai shi komai da yake faruwa a cikin duniya Allah ya sanya shi a cikin shi qala jawhari babban malamin larabci jawhari yace ummu shay'i asluhu ummu shay'i idan aka ce ummu shay'i da larabci asluhu ana nufin aslin shi tushen shi wa makkatu ummul qura makka ummul qura ce uwa alqaryu ce wa ummu maswaka idan aka ce ummu maswaka asalin wurin zamanka sahibatu manzilika uwar gidanka matarka laraba suna cewa ummu maswaka ana rihin sahibatu mabuciyar manzilika gidanka mai lazamtar gidanka matarka kenan to ita ma ana kiranta da ummu maswaka uwar makomarka uwar mazauninka mana ita ce mai kula da inda kake zama yani allati tawi ilaiha wanda kake tattaruwa zuwa gare ta wa tashtami maha kuma kana gamuwa da ita wa ummu dimagi sannan kuma akwai ummu dimag yau dai karatun mai daɗi ne tunda naga ana ta amsa ba a irin na rana ya ba wa ummu dimag uwan kwakwalwa, kankoma ke, matattara kwakwalwa. Aljaldatu lati ta jima'u dimaga fatar da ke tattara maka ɓargon kwakwalwan. To fata ana kiranta da ummul dimag, ai ko wata fata nan sama shimfiɗaɗɗa wadda take rufe ma kwankwaman kanka. Wa yuqalu laha kuma ana kiranta da sunan ummul ra's uwar kai. وقوله تعالى فدعا الله سبحانه وتعالى في الآيات المحكمات أتشهم آية ودن نسك بيّننو هن أم الكتاب الله تعالى يتسون بي أصل اللتاب وسون مبي يوى اللتاب والأمة الجماعة المتساوية في الخلقة لحرم سيرك شيء الأمة أنا نبن جماعة دسك يدي يدي يدي أتشهم هلتاب aljantu su ma al'umma ne ko duk mutanen da suka yi da su yi aiki to sai a tafi su ma da dai ummatukum ummatan wanda قال الله تعالى سبحانه وتعالى يعطيك بجناحيه إلا أمم الله سبحانه وتعالى باب وتهلتا dabba halitta wadda take tafiya take sadakawa bil ardi a doran kasa wala qa'ilun kuma babu wani tsuntsu yatiru da yake fuffukawa bi jana'aihi da fukafukan shi guda biyu illa ba ce ummun amsalu al'ummomi ne irin ku duk wata halitta da ka sani abin nan kyankyasu kadangare tsakaka duk wata halitta da ka san tana tafiya kan kasa dabbobi na gida da na daji tun wata halitta su ma yanda kasan kuna da tsari na ɗan adam su ma suna da su ma al'ummomi ne kamar cinnaku kiyasu yankesu abin nan maguna kuda sauro duk abin nan nidala suna da tsarinsu da shugabanninsu da mataimakan shugabanni da zaɓe duka suna yi suna zaɓen shugabansu da sojoji da komi da talaka da mawadata da suna da mai yiwa sauran da ya shan jinin mutum shine mai kuɗi shi ya kowa kuɗi cikin su al'ummomi ne da tsarin su da komi ba ba wai sai tururuwa ba duk halittar da ka sani tana da tsari al'ummomi ne kamar ku wanda kuke jin daɗi da rayuwa kuke abin nan ku samu ɓacin rai da rayuwa su ma haka suke cikin su akwai masu jin daɗi akwai yan wahala kamar yadda kuma cikin ku haka nan ne وقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم yace laula anna al-kilaba ummatun min al-umam in ba dan karnuka ba wata al'umma ce daga cikin al'ummomi ta karnuka kisa kare yana tafiya da yaga wani karen sai ya tsaya a gare shi ko ɗan ina da karen nan suka taho da shi sai ya tsaya yana shi ma wancan kuma ya bi shi ya ga wani wanda ba irinsu ba ya kamo daga ina sai ya ta haushi mai sai ya gaba sarki sai Allah ba yadda za a sai ya dawo kamar kai ne karnuka sun ja wani mutum ai kaga dole ka zo kai ta su rabu da shi ko baka san shi ba sai ka yi iyakar karfin ka ka kwato shi daga hannunsu sai abin ya gagare ka kuma kaga duk inda dai karnuka gamuwa suke akwai inda suke haɗuwa kowa ya san ma ɗai da dare ya yi ka na unguwa da sun san haɗe inda suna fita wa waje to sai an haɗu wannan wurin kuma daga na a runguda a yi wani waje a ta yawo ko ba haka suke ba dole wannan abin sai an yi kare inda ya saba fita aka rufe shi inda in lokaci sai kaga yana ta halba yana so fita yau da lokaci ya yi ɗan wanshi sun kira shi ya zo kama daga sassa ya zo kuma zala ya ce in ba don su al'ummomi ne daga cikin al'ummomi ba la martu bi qatliha zala ya ce da na yi umarni da kashe su gaba ɗaya a kawo ƙarshen su amma abin da yasa saboda al'umma ce su ma zala sarkin tausayi wa minu daga cikin al'imam akwai kalmar imam التي الذي wanda يجتمع المق المقتدون به على الاتباعي wanda masu koyi da shi suke haduwa akan bin shi ko haka ba kamar limamin masallaci limamin sallah kamar limamin gari sarkin gari kenan shugaban gari kamar limamin kasa shugaban kasa ai kaga da yan kasa gaba daya kashi tamanin da wani abu ko tasa'in da wani abu duk suna bin shi to sai a kira shi da al'imam duk kaga kalma daidai ga kalmar mimin da yake gata nan wa minu daga ciki amma shay'a ya ummuhu ya nufa abu yana nufa shi idan tama a kasduhu idan nufa wannan abin ya haɗu wuri guda ɗaya cewa nan kasa gaban ka kawai wa hammuhu ilai da kuma niyyar shi zuwa ga wannan abin da ya haɗu wuri guda ɗaya wa minhu ramma shay'a yarummuhu yana daga cikin shi ramma shay'a yarummuhu idza aslahahu idan ka gyara abu da ya baci sai a ce ramma shay'a ko yarummu shay'a yana gyara abu wa jami'u mutafarriqihi ga duk da kuma dukkan abin da ya rarraba daga wannan kalmar ta ramma ila aka ce wa minhu summiyar rumman daga wannan kalmar ne aka kira ar-rumman والرمانة متشابها هو الرمان شيني أبنى دين إتاج ko iccen da ake cewa rumman wanda yake fitar da ‘ya'yan itace grenadi, ishtima'i abin na habbihi saboda tattaruwan ƙwayoyin shi, wata bamuhu da kuma wata bamuhi da kuma tattare wasu wuri ɗaya. Da kaga ‘ya'yan shi jiki duk da masu haka ko, sai ka zaki kwanta na su kana ci. To daga wannan kalma aka ɗauko mi, aka ɗauko kalmar rumman. Wa minhu kuma daga cikin shi mamma shay'a yadhummuhu ya tattara abu yana tattara shi idan jama'ahu idan ya tattara shi. wa minhu daga cikin shi hammul insani damuwar mutum wa humumuhu da kuma damoyin mutum ababen da suka damu mutum wa hiya iradatuhu wa azaimuhu sune niyyarsa da kuma ƙarfin niyyarsa allati tashtamiu fi qalbihi waɗanda suke tattaruwa a cikin zuciyar mutum kima dai kaga kalman ammu akwai mimin ciki ko wa minu daga cikin shi qauluhu maganar laraba da suke cewa lil aswad ga baki ahammu ahammu kaga cikin shi akwai mimin ahammu baki kiran sai su ce mai ahammu bayan al'aswa din da ka sani ko system ne aham bilha aham walil fahmati sauda bakin gawai alfahm shine bakin gawai to bakin gawai ana ce mai humama humama ya kira shi da wannan sunan saboda tsananin bakin shi kaga dai shi ma me ke akwai lemun wa hammama ra'suhu kuma ana cewa kan shi yayi baki kirin kan mutum idan suwadda ba da halkihi idan kan mutum ya yi baki bayan aski shi idan ka yi aski yau za ka kanka tas ko baki ne kai ba za ga wannan baki irin din ba amma kwana biyu in ka yi aski aski irin na abin nan halk ba taksir ba abin nan kwal kolo idan ka yi wannan aski an share gashin gaba ɗaya da aska ba da makana ba na aska wanda za a share kan gaba daya cike wa da ya lada kolo kolo mutane suna ganin shi kamar wani imani amma yan birni sun ce kolo wani Ake nan shi ya fi lada. Shi ma sai sai yana da lada, amma dai an fi shi lada. Amma wurin ibada ba. to tana yi malamai saboda wannan addu'a ce suke ganin kolo yayi ko ba haka ba malamai da duk malamin da za mu aski nan garin kolo ne da almajirai duk kowa kolo ake mu sai kaga wani lokaci haka dade sai malam ya bada dala arba'in ko hamsin a saurayi zozi kaga an tara yara ana ta musu kamar za a kai su kasuwa a sai tara su ga zana na ta musu a ciki to tana yi wannan ne malamai suka ga tunda manzo Allah ya addu'a ga masu kolo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ya addu'a su ce to bari su zanke shi har to ana cewa hamma marasahu idas wadda idan kan mutum yayi baki ba da halki bayan aske kan musamman larabawa suka yi aski zaka kansu jajir ko fari kalga yana amma kwana biyu sai ga ya baki saboda ni tashi ya fara fitowa kullu hadha mala yace duka wannan li anna sawada domin baki launun jami'un lil basar nau'i ne wanda yake tattaruwa ga gani kala ne wanda yake sa gani muna ganewa ku la yada'uhu yatafarraq ba zai bar ganin mutum ba idanun mutum ba ya wawace ba baki yana sa ka tsaya ka kalla abu saboda duhun shi ko ba ka gani baki da ka gan shi shi zaka kallo kawai wali hadha yuhmal yuj'al saboda haka ake sanyawa ala aynay dha'ifil basari akan idanu guda biyu na wanda yake da raunin idanu raunin gani ake samu liwajin saboda ciwo aw ghairihi ko wurin shi ake sanya mashi shay'un aswad abu baki shi yasa kwalli ma ya zamanto mi baki ne na? saboda haka ne na? gilashi gilashi ba shi ma haka baki wani lokaci ya yi aswadu ko ake sanya mai wani abu baki mai sha'arin na gashi au khirqa ko kuma wani tsumma wani kyalle a sa ga idanun mutum muna ganewa ko saboda idanun su yi kwari saboda duhu duhun yana sa yana taimaka ma idanun su gani li yajma alaihi basaruhu ko li yajma alaihi basaruhu domin ya tattara mai ganin shi akan shi fa taqwal quwwatul basira to sai karfin idanu mai gani sai ya karfi waga malam yace to wannan fa babun qawilun baban kawo misalan kalmar da take da mimin mimin mimin malam yace babu ne mai tsawo wannan kasir minu to mu dakata da gare shi ala hadal qadar akan wannan barbada ba kare ba amma dai saboda ba karatun larabci ne ake ba amma dai yau karatun kowa yana gane shi saboda fassara ce kawai ake ba ka'ida ba ce mu kuma karatun da muka yi rannan na ka'ida ne shi yasa aka yi tashan wahala kuma ana ana cananci to yau kaga kamar da yana hausa yau karatun karatun mai daɗi ne yau na tabbata da yawa ma in suka koma sai sun ƙara diba littafi wa idza ulima hada malan yace to idan aka gane wannan idan aka gane ni idan aka gane kalmar mimu din nan kadiba kaga bai wanda Allah ya mutane kan abin nan bakin mimu ne fa ake ta magana kuma duk maganar da muka wajen minti 40 malan yace bala a tsaya haka nan ba gari kan kalma guda harfi daya kasa Allah ne baiwa ne yanzu kai minti ne ma ba kai magana kanta wani malami ne in ka ce magana kanta minti ne ba ya bai ba sun me za ce yawa to baiwa baiwa ce kowa da irin baiwar da Allah ya mishi wai ga wani ma da malami ce da aka gane wannan min shanin mimu daga shanin mimu wa hum alhaquha to su larabawa sun kawo ta ne fi akhiri hadal ism a cikin karshen wannan suna na Allah alladhi yus'alu Allah subhanahu wa ta'ala bihi wanda ake roƙon Allah subhanahu wata'ala da shi bi kulli hajatin a cikin kowace bukata kowace bukata sai a ce Allahumma wa fi wa kulli halin haka ba cikin kowane yanayi yanayin tashin hankali ne yanayin musiba ne yanayin talauci ne rashin aiki zaka gare Allahumma ake cewa wurin roƙon Allah izanan suna yin haka ne saboda sanarwa bi jami'i asma'ihi wa sifatihi suna nufin suna roƙon Allah da dukkanin sunayen shi da sifofin shi wannan mimu din tana nuna Allah muna roƙon ka da dukkan sunayen ka da sifofin ka saboda jami'i ce ai ta tattaro dukkan sunayen Allah da kuma sifofin Allah fasailu idza qala malam yace mai roƙon Allah idan yace Allahumma inni as'aluka ya Allah ina roƙonka ka annahu qala to kamar dai yace أدعو الله الذي له الأسماء الحسنى إنا روقون الله وندا سونا مفيا كاو سن تبتا غريش والصفات العلى كما صفو بما في دوكاكا ما سن تبتا غريش بأسمائه وصفاته إنا روقون الله da dukkanin sunayen shi da sifofin shi fata bil mim sai mai roƙon Allah ya zo da mim al mu'zinati bil jam'i wadda take shela da sanarwa ta ainihin tattaro sunayen Allah fi akira hadal ism a cikin ƙarshen wannan suna na Allah Allahumma kuna ganewa ku idanan bi su'alihi ta'ala dan sanarwa da roƙon Allah ta'ala bi asma'ihi kulliha da sunayen Allah dukkanin su gaba daya kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam kama yadda annabi alaihi salatu wassalam yace bil hadithi sahih a cikin hadisi ingantacce ma asaba abdan qat هم ولا حزن ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا قالوا يا رسول الله أفلا نتعلمهن قال بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن النبي عليه الصلاة والسلام ما أصاب عبدا قبل bai taɓa samun bawa ba su da aiki shi ne manan ƙafi ya wuce mara daɗi kuma shi ne zuwa yawa kamar tsoro ne duk abin da bai zo ba to hammu ne damuwa ke ka damu da zuwa ka damu da wata kwangila da za a bada a kuka samu ka damu da kana cikin tarkar wata unguwa da aka ce barayi sun addabe ta kullum kana jiran gidanka za a darwa ko gidan wa da ka ji moci sai ka ribin gidanka ne to shi ne hamu to irin wannan na abin da kake tsoron ya same ka marar daɗi ko kuma wanda ya riga ya same ka marar daɗi ya bar maka wato kufai a cikin zuciyarka bai taɓa samun bawa ba ma'ana da abin da zai same ka na damuwa ko bakin ciki in dai za ka yi wannan addu'a to sai Allah ya raba ka da abu wa qala sai bawa ya ce Allahumma inni abduka ya Allah ni bawanka ne kai ka halice ni kuma ni kai nake bauta ibnu abdika kuma ni dan bawanka ne babana ma bawanka ne mahaifiyata ma baiwarka ce ibnu amatika ni dan baiwarka ne mana mahaifiyata ma baiwarka ce nasu yati biye dika makwarkwada ta gare ka take da hannunka take ya Allah ma'ana nan nasu ya shine goshi nasu ya cin kadi bacin afiya to nasu ya shine goshin mutum bakwarkwada da hannun Allah subhanahu wataala take bana din gurin gurin rayuwarka gaba ɗaya ga hannun Allah ce duk rayuwarka gaba ɗaya madin fi hukmuka hukuncinka ya Allah mai tabbata ne mai zarcewa ne a ciki na bana da abin da ka hukunta mani sai ya same ni ko mai daɗi ko mara daɗi babu wata makauta babu wurin gudu babu wurin tsira duk abin da Allah ya hukunta ya same ka to sai ya same ka ba yadda za ka adlun fiye qada'uka kuma hukuncinka a ciki na wato adalci ne duk abin da kai mana Allah to kai mana adalci kuma haka nan ne duk abin da Allah ya maka wanda ba ya da daɗi to adalci kana samu Allah ya tsaida kana da lafiya Allah ya hana ka kana da wani abu Allah ya kwace maka adalci ne na Allah bai zalunce ka ba Allah ba ya zalunci haka ya dace da kai as'aluka Allah yana roƙonka bi kulli ismin huwa laka da dukkan sunan da wannan sunan naka ne ya Allah duk sunanka Allah gaba da yana roƙonka da shi shi kaga ya halitta ka tattara sunan Allah ba sai ka zano su ba ka tattara su ka ce Allah ina roƙonka da dukkan sunayenka gaba da sammaita bihi nafsaka wanda kai ka kira kanka da shi, ka kira zatinka da wannan sunan to Allah ina roƙonka da shi. Muna gane ku? Kenan shi Allah ba a kiran shi da sunan da bai kira kan shi da shi ba. Sai dai ka roƙi Allah da sunan shi da ya kira zatin shi da shi. Sai a kiyaye ta a zanki binciken sunaye da aka ce sunayen Allah ne, wasu daga ciki ba na Allah ba ne, domin Allah bai kira kan shi da su ba. amma mutane suna kiran suna kiran zatin Allah da shi aw anzaltahu fi kitabika ko kuma ka saukar da shi a cikin littafinka kaga dai har yau dai Allah ne aw allamtahu ahadan min khalqika ko kuma ka sanar da wannan sunan wani daga cikin halittarka kaga dai har yau dai shi ne sunan shi ne ya sanar da wani kamar annaba da manzanni aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi ko kuma ka kaɗaita da shi a cikin sanin gaibi inda ka a wurinka. Wannan yake nuna sunayen Allah cikinsu akwai wanda ke cikin Ƙur'ani, akwai wanda ke cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wanda Allah ya sanar da wani bawa daga cikin bayin shi wanda ba cikin Qur'ani ba cikin hadisi sannan kuma akwai wanda yana wurin Allah Allah kadai ya sani to kenan sunayen Allah ba su da iyaka Yau da girman Allah, yau da matsayin Allah da ɗaukaka Allah shi yasa sunayen shi ba su da iyaka. amma dai cikinsu akwai ɗari ba ɗaya masu falala akwai ɗari ba ɗaya da Allah ta'ala ya sanar da bayi su su da cikin ƙur'ani da sunna wanda ya kiyaye su ya yi aiki da su ya roƙi Allah da su ya kaɗaita Allah da su bai haɗa Allah da kowa ba to Allah zai sanya shi aljanna to sai mutum ya kiyaye za yi ƙoƙari rike sunan Allah ɗari ba ɗaya ba ba wahala da mutane da yawa sun iya mutane da yawa ga suna ana talla ana saidawa sunayen Allah dari ba ɗaya ga sunan kadago ne ne lokacin kwadala goma ake saida su sai ka sayi ga mutum na tattaya na almaliku alkudusu assalam dan da nan sai mutum ya haddace da duk mutane sun haddace daga baya da aka aje ba ba an bar har da wancan ko ba samu wani abin da za a haddace ba wannan ba daidai bane an ta jahalar Kur'ana, ina roƙonka Allah, da sunayenka mafiya kyau, da siffofinka mafi ɗaukaka, ka sanya Alƙur'ani, rabi a kalbi ya zamanto damunar zuciyata. Ƙasar lokacin damuna lokaci ne na albarka, lokacin kyan ƙasa ne, ƙasa ta yi kyau da ado kuma ta yi kyau da abinci, damuna uwa albarka. to ka sanya alkur'ani ya zama to kamar yadda damuna take mai da kasa mai albarka ka sanya alkur'ani ya zama to mai albarka ga zuciya shine ma'anar wannan rabi'u shine damuna lokacin damuna wa nura sadri kuma Allah ka sa qur'ani ya zama to hasken kirjina shine ke haska ka mana kirjina ba wasu abubuwa da shirme ba ka sanya alkur'ani a cikin zuciyarka shi zai sa zuciyarka ta haske sanya wani abu sabanin Qur'ani kuma shi ke sa zuciya ta yi duhu ta yi baki kira. Muna gane ku? Idan abin da za ka samu zuciyarka in dai ba Qur'ani ba ne ko abin da ya kama da Qur'ani wanda yake mu Qur'ani hidima wanda yi cikin addinin musulunci ne to zuciyarka baki kirin take ta yi duhu. Amma Qur'ani shine saboda Qur'ani haske ne wa anzalna ilaikum nuran mubina Allah ya ce mun saukar da haske bayyananne a zuwa gare ku. haka alkur'ani haske ne walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi Allah ya shawo mine bade waja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kaman mathaluhu fil dhulumat ayi da yawa suna nan alkur'ani da suke nuna qur'ani haske ne wala hasken musulmi qur'ani saboda mu dage mu zanki karanta alkur'ani mu zanki karanta shi mu koya ko mu zanki karantawa zamanto lazimin mu wurin mu ne kullum wannan shi zai sa rayuwarmu ta haske da kyau wa jala huzni kuma Allah ka sanya Qur'ani ya zama to shine yake yaye mana yake kore mana bakin ciki in ka shiga bakin ciki da damuwa wani abu da ya same ka ko tsakaninka da ɗanka ko tsakaninka da iyalinka ko tsakaninka da makocinka da neman abincinka ko tsakaninka da makwabci sa Qur'ani gaba kai ta ka Allah zai kore ma wannan bakin ciki وذهاب همي وغمي tafiyar ka zan kasar to shi ya tafiyar mani da damuwa ta da bakin ciki Allahu hannu sana da damu shi wa kama inda kai wannan addu'a wa abdahu makanahu farahan kuma sai Allah ta'ala ya musanya mashi a wurin wannan farin cikin da damuwa da farin ciki sai ka ji ka shiga cikin farin ciki qalu sahabbai da suka ji haka sai suka ce ya rasulullah suka ce ya ma'aikin Allah afala nata'allamuhunna waɗannan kalmomi na addu'a masu daɗi manzo Allah ya kamata mu koye su ko suka nemi izini bara ce manzo Allah ya bada karan suka ce manzo Allah ba mu wannan barai yi mu da Hausa mu ko baraji qala manzala yace yambagi bala manzala yace musu kwarai ko yambagi ya kamata liman sami'ahunna ga wanda yaji wadannan kalmomi an ya ta'allama hunna ya koyi su hukunyi duk wanda ya ji wannan addu'a an kai wata ɗaya kana yi sai ka har da shi in baka iya ba ka zangi bude yanzu wani ne ba da damuwa wani ne ba cikin bakin ciki duk rayuwar da kake ta leko ne ta koma da abin da ka samu yanzu da an jima sai ka ji ka shiga damuwa to kayan ka samu fa kayan ka samu damuwa in ka samu ko bakin ciki ka samu abu sai ka samu kana murna sai ka cikin yaran ka wani ya ce baya da kaza kuma in baka mashi ba za ya mashi kana murna da yan kudin ka masu dan kabar kabar cikin addini kawai sai ka shi ma wani da amma sai ce shi ma baya da kaza nan nan take sai amma waso su yanzu kana da yanzu ba kada kayan ka samu damuwa ya za ka yi ka samu ka samu kuma abu naka da da mahaifi da mai gida sai ya gaya mai iyali ga abin da ya samu wallahi dama babu kaza ba sabuni babu kaza ba sabuni shinkafa ma ta je karshe masara babu ta karshe ce je dama aka yi abincin in baka gaya musu baka da kuɗi su ko ba su ce ma babu kaza su kyale amma da sun ji an samu kuma yanzu ne za a bawa shi kuma albarkar rayuwa kenan to kai sai ka shiga cikin kana murna ka san shi da yana son da ya ji kullum aljihun shi da yau wadan abin da ya aiki ne yana nan aljihu ko da ba ya komi da shi da yana nan samun natsuwa ba da'iman dubul to saboda haka mai addu'a an kira shi ba lokaci bai baka bari mu tsaya na haka lokaci ya tafi abinda muka bada daidai Allah ka ba mu lada amin kuskure kuma Allah ka yafe mana Allah ka samu gyara amin na'am salamu Allah shaye shayen da mata ke wanda ya hukuncin shi na ƙarin abin nan kyawun abin nan ko kuma canjin fata wannan bai da kyau ai shi ne yake magana ko wannan bai da kyau bai da kyau duk wani abu da zaka sa ya canza maka fata mace daga baka ta koma fara ko ja wannan bai da ki tsaya baka ke Allah haka yake son ki baka bai da kyau amma idan wanda zai sa fata ta kyau ne ai haske wannan ba hana amma wanda zai canza ta wannan ba da kyau Allah ya hana na'am Misawa, wai mai yau hukuncin harjin da kanjin da malamai suke yi mahaddatan ƙur'ani, ko bai saba ba a kasancewa karatun manzo Allah ba yana yin shi ne aya aya kuma da ke Baba, kamar suna yi dai suka zo ga kalma sai su ce kaza. Ina yi fa'idodi ne yana da kyau. ba ba wannan ba da wani kai ne da baka iya ba sai kai ribin kamar wani abu ne haka yi hasada ba dan baka dan baka shiga fagen qur'ani ba qur'ani abubuwa ce gare shi akwai lokacin da za ku koya ma kirawoyin alqur'ani haka ake haka ake koyi kirawoyin qur'ani ya za ka in ana shirin ana tattara suri guda daya ake alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin sai a ce ma da wani da wani suke karanta maliki yawmiddin da wani da wani suke karanta maliki yawmiddin me bambanci shi da harshe sai a ci gaba kuma sai a ce can siratal ladina an'amta alaihim sai a ce ma da wani da wani ke cewa alaihim da wani da wani ke cewa alaihum da wani da wani ke cewa alaihimu da wani da wani ke cewa alaihum kuma sai a ci gaba bai bambanta shi da harbin wannan wurin tattara kirawun qur'ani haka ake alladina yu'minuna bil ghaibi da wani da wani ke karanta alladina yu'minuna bil ghaibi da wani da wani ke karanta wa yuqimuna salata da wani da wani ke karanta haka da yuqimuna salata da wani da wani ke karantawa haka za a yi tai innal ladina kafaru sawa'un alaihim da wani da wani ke karanta haka alaihim da wani da wani ke karanta alaihim an anzartum akwai masu alaihim a anzartum akwai masu alaihim a anzartum alaihim a an sai ya tsaya sai ya yi sakta latifa alaihim a anzartum wasu kuma alaihim a anzartum ba a tsayawa to haka ne fi qulubihim marad fa zadahum Allah marad wa lahum azabun akwai masu wa lahum azabun alimun wa lahum azabun alimun akwai masu wa lahum azabun alim duk sai a tsaya a zanki kuma sai an ce ma da wani a kira sunayen malaman haka za a sai an sabke qur'ani da kai to kaga ba da bambanci da malami shi ma in yazo yana karatu in yazo ga kalmar da ita kare ce cikin qur'ani ya gaya ma kun kuma su bi ne ce ma kaza ga inda suke cikin qur'ani ya shawo wancan ya gama da wannan sai ce ita gaba kuma in su goma ne kuma ya ta zano masu ya ta zano masu ya ta zano masu sai ya tattara su gaba daya sannan kuma sai ya koma ga wannan aya kaga badda ba miki ba ne ce wannan wani irin karatu ne Qur'anin ne ya zama jiki ya zama jini ya zama tsoka ya zama jijiya ya zama kamar ruwan sha da abincin mai shi kamar mai aiki ya abin shi kawai in baka yi
Thank you. ba su kawo abubuwan hawansu da Allah zan kibin tsari musulmi dan tsari tsarin nan yana kiyaye ma abin hawanka to bai kamata ba ce ka kuma makaranta a ce ma ga inda za ka aje abin hawa kawai ki kyale mutane makaranta ce kudi ba in mutum ya haka kasuwa ba matsala kasuwa da ma ba wani wajibi bane wurin neman duniya ne amma makaranta inda ake koyar da kankan da kai inda ake koyar rashin girman kai nan ne kuma za a ma magana kai girman kai haka bai kamata kamar makabarta ne wurin alhini ne amma nan sai ka nuna isa ana ma magana saboda Allah yanzu an dauki abin hawan ka wa za ka gani lai in ka zo ka tadda abin baya nan wa za ka tambaya saboda haka mu zan ki hakuri jama'a a mutanen nan da suke tsaron lafiyar kayayyakin mu na hawa komi ba a basu fi sabilillahi suke inda ake abubuwa addini ba a karba kuɗi amma ka ji ba ka ga inda ake na duniya karba kuɗi ake bakin asibiti karba kuɗi ake bakin gidan wuta karba kuɗi ake bakin gidan ruwa bakin justice kasuwa kasuwa karba kuɗi ake amma masallaci ba ai kabura ba ai ya kamata a zanki karba ma amma dai ake haƙuri su masu tsaron aka ce masu karba cewa suke damuwa da samu da mutane yasa ba su karba yanzu masallaci na karban kudi yake da Allah masallacin nan duk wata nawa za a tara mushi amma fi sabilillah mutum na yi bisa dan Allah yake yan agajin nan ba da kake gani wa tsaron lafiyar abu komi ba a basu ba wanda ke biyan su wata ba wanda ke biyan su shekara ba wanda ke biyan su shekara goma haka suke fi sabilillah su zo sanyoyi nufin ɗin su zo wurin tsaron kayan mutane ranar juma aka kare su tafe su amma duk da haka na wani sai ya ce musu azzalumai ne wani sai ya ce musu mutanen banza ne sun rena mutane shi za ya tafiya can ya kai abin hawan shi sannan ya dawo masallaci shi da bai kamata ba ya kamata mu musulmi mu zamanto yan tsari mu zamanto tsarin nan yana da kyawu saboda tsari ne fa nake nan zanne kuna zanne kuma kuna saurari ba wanda ke hira ko wani yake saurari ba tsarin kenan ya kamata ina magana kai ma da baka yadda ka aje abin hankali ka ko ba gefe da kai da ku ta hira ko ba haka bane to irin wannan tsarin da na wurin sallah da na wurin karatu irin shi ake so nan ma ka bi in ka zo da abin hawan ka wurin karatu ka bi tsarin da aka kai ba ma sai an ce ma ya kamata in ka zo ka iske abubuwan mutane ga sunan ka ba ka ga ina ya kamata ka gina wani daidai ina ne ake bukatar a ci gaba da ayyusu kuma sai ka aje abin ka nesa ka kulle shi kuma ka zo kana nuna isa makaranta wacce makaranta wurin koyar da kankan da kai kaskantar da kai biyar doka makaranta ita take koyar wannan to da Allah mu kiyaye jama'a Allah ya sa mu dace Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka sa mu cika da imani rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim allahumma atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا عبادك بنو عبادك بنو إمائك نواصينا بيدك قاض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين